إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فتقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدنا وسددنا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na karanta littafin ar-risala na al-imam ibn abi zaid bin qayrawani rahimahullah a wannan masallaci mai tara albarka masallacin ilimi islamic cross a nan da Maiduguri a jihar Borno yau muna 25 ga watan Juma'a da Saniya shekara 1440 biyu bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga watan biyu shekara 2021 a satin da ya gabata mun kammala babu siyam yau kuma insha Allah za mu fara babun filistika darasinmu na yau shi ne darasi na 126 ko قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القجرواني رحمه الله برحمته الواسعة باب في الاعتكاف والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة ولا اعتكاف إلا بالصيام ولا يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا بالمساجد كما قال الله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذ في لا تأخذه فيها الجمعة وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام باب معنى هذا باب wannan babi ne babun khabarun limubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadha babun wannan babi ne fi i'tikafi akan i'tikafi i'tikaf an dogo daga akafa ala kaza mana dukufa a kan abu mulazamar abu ka lizinci wani abu ba ka rabuwa da shi ta sha sa annabi ibrahim alaihissalam yake cewa mutanensa ma hadhihi tamafilu allati antum laha aakifuna menene waɗannan gumaka da kuke lizimta su kun dukufa a kansu safe da yamma kuna roƙon su ba ku rabuwa da su يعكفون على أصنام لهم sun lizinci wasu gumaka sun dukufa a kai ba sa bar su to daga akafa aka dauko idan ka ce i'tikafa ya itikafi ya shiga cikin itikafi a shar'ance idan aka ce itikafi luzumul masjidi li ta'ati Allah azza wa jalla a takaice malamai sun kawo tarifa da yawa amma a takaice idan aka ce ma itikafi a mahangar shari'a a wajen fuka ha'u shine luzumul masjidi li ta'atillah lizimtar masallaci saboda bautawa Allah to sauran abubuwa da ake kawo sharuɗa wasu da suke kara cewa da azumi da kaza da kaza waɗannan sharuɗa ne galibi sharuɗa ba sa shiga cikin ta'arifi itikafi shine mutum ya lizinci masallaci ya zauna a masallaci zama na wani lokaci domin ya bauta wa Allah ya karanta alkur'ani ya sallah ta nafila ya zikiri duk wani aiki na ibada shine itikafi kuma ittifakin malamai babu sabani tsakanin malamai cewa itikafi mashru an shar'anta shi mustahabbi ana so kuma dalilai na Qur'ani da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan Allah ta'ala ke faɗa wa Annabi Ibrahim alaihi salam an tahir baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud ka tsarkake daki na dakin Ka'aba ga masu tsawafi da masu zama a cikin dakin Ka'aba suna bautawa Allah masu itikafi kenan da masu yin sallah ka tsarkake musu dakin Ka'aba a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku kusanci iyali alhali kuna itikafi a cikin masallatai da duk wannan suna nuna mashru'iyya ta al-itikafi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a watan ramadan ya dawwama akan wannan har ya bar duniya kamar yadda nana aisha ta rawaito da sauran sahabbai nana aisha take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min ramadan manzo Allah ya kasance yana itikafi a goman karshe na watan ramadan bai gushe ba yana yin wannan di shekara hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbi ransa ثم اعتكف أزواجه من بعده تباير رسول مزا الله تمات مزا الله سكا شكا بدع الكتابي دقو مكرشي نوة رمضان دي شكرا هكا نزول الصحابي aiki ya shiga ya ci gaba akan wannan zamanin tabi'ai har zuwa zamaninmu zuwa wannan lokaci to shata duk littafi na addinin musulunci in ka ɗauka suna bayani akan itikafi mece ke fadala ta itikafi ba wani hadisi sahihi sarihi da yake bayyana cewa fadalar itikafi kaza ne a gani in ka itikafi za ka samu kaza in ka yi itikafi za ka samu falala iri kaza to ba wani hadisi sahihi da ya inganta akan wani an gane imam abu dawud ya tambayi imam ahmad bin hanbal a cewa shin akwai hadisi da inganta wanda yake bayyana falala ta itikafi idan ka itikafi za ka samu lada kaza so imam ahmad bin hanbal yake cewa ban san wani hadisi sahihi ba sai dai hadisi da'ifi a gane kusan imam abu dawuda yana daga cikin almajiran imam ahmad har ya masa tambayoyi akan fikihu masail abi dawud daga cikin hadisai da suka zuwa ko hadisin ibn abbas ibn majah akwai hadisin tabarani da sauransu amma malamai suka ce ba su inganta ba hadisai da suke nuna in ka yi tikafi za ka samu lada kaza an fahimta to amma shin wannan zai nuna cewa eh tikafi ba suna ba ce eh abubuwa guda biyu ne abin an shar'anta shi ya halatta sunna ce a yi saboda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan ibada kuma manzon Allah ya tabbatar da shi a aikace abin da muke magana idan ka yi itikafi wace irin lada za ka samu za ka samu lada iri kaza lada iri kaza to waɗannan hadisai shine malamai suke cewa ba su inganta ba an gane to shi ne wasu malamai suka ce zai shiga cikin umumin fadin manzan Allah wa ma ya zalu abdi ta karrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai kushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da ibadu na nafila har in so shi itikafi ibada ce ta nafila ba dole ba ne duk wata ibada ta nafila duk wata ibada wadda take ba wajiba ba wadda take ba farali ba in kana yi kana yawaita yinsa kana yawaita yinta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wani malami yake cewa ko da hadisai da suka zo waɗanda suke bayyana falala ta itikafi idan ka itikafi za ka samu kaza idan ka itikafi za ka samu kaza ko idan waɗannan hadisai ba su inganta ba ya ishi itikafi falala kasancewar Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan a cikin alkur'ani to an tum an kifuna har kuma ya umarci annabi ibrahim alayhi salam ya tsarkake dakin ka'aba ga masu tsawafi da masu itikafi wace wannan ya ishi falala kari akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya dawwama a kansa an fahimta duk cewa wasu malamai suna ganin cewa hadisai ko ba'ifai ne ana aiki da su wajen faza'in amal amma shi ma wannan akwai ka'idoji da malamai suka sa ba kowane hadisi da'ifi bane dan yana magana akan wato wani aiki na falala za a aiki da shi akwai ka'idoji da malamai suka sa almuhim wannan ibada ce wadda malamai sun yi ittifaki akan cewa ana so a yi kuma malamai suna ambata hikimomi na itikafi duk wata ibada akwai hikima akwai amfani da mutum zai samu idan ya yi itikafi ka bar gidanka da harkokinka da iyalanka da sana'arka ka zo ka tare a masallaci na farko dai amfanin wannan karaya sunar manzan Allah ka yi koyi da manzan Allah ka raya sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za ka yi wa kanka tarbiya na barin maganganu marasa amfani dan in kana cikin jama'a kana shuɗanya da jama'a to ba yadda za a yi ka tsare harshenka idan wani zancen ba ka soma bakinka a ciki ba wani zancen za ka soma bakinka a ciki za ka yi ta maganganu alal aƙalla ko ka kubuta daga cin naman mutane da annabimanci za ka yi ta maganganu ne marasa fa'ida hudulul kalam to amma ka shiga itikafi za ka tsare harshenka za ka shagala da bauta wa Allah sannan kuma itikafi zai sa ka rabu da wato abubuwa na morewa na rayuwa wannan duniyar ta fita daga ranka dan kana zaune a gidanka za ka kwanta a guri mai kyau za ka ci mai kyau ka ta kallon fina kalli tv ka yi menene menene abubuwa na rayuwa amma ka zo ka tare a masallaci ka rabu da duk abubuwa na rayuwar nan ga wannan wani nau'i ne na tarbiyyar za ka yi wa kanka na gudun duniya ba gudun duniya nan shi zai sa zuciya ta samu tsarkaka in kullum kana harkar duniya ba da za a zuciyarka ta samu tsarkaka sannan ka rabu da wahalhalun duniya ka hutar da kanka in kana shago a sayar a saya an ce riba ba ce riba ba in kana ofis a kai wannan aiki kai wancan aiki hayaniya ta rayuwa za ka ajiye su a gefe ka zo ka tare a masallaci dakin Allah sai ka samu hutu daga matsaloli na rayuwa kuma ka samu damar bautawa Allah in kana zaune a gidanka sai an kira sallah za ka zo masallaci a yi sallah ka koma amma ka zo ka tare a masallaci kana itikafi ka ga dukkanin lokacinka na bautan Allah ne in ka gaji ka don huta to dama ce da za ka bauta wa Allah bauta mai yawa kuma in tukafi za zai sa alaƙarka ta yi ƙarfi alaƙarka da Allah ta yi ƙarfi ta kuwa su sila ta billah in ma karanta Qur'ani ko kai zikiri ko kai nafila ko ka lalle ka yi karatu daidai lokacin ka ba zai tafi a banza ba in dai mutum ya kiyaye sharrura na itikafi domin ba duk wanda ya shiga itikafi ba ne zai ci moriyar itikafi kamar da yake ba duk wanda ya zo sallah a masallaci ba ne ya ci moriyar sallah kamar da yake ba duk wanda ya yi azumi ba ne ya ci moriyar azumin an gane ta yi kai abu amma baka ci amfanin abin ba waye zai ci moriyar itikafi wanda ya kiyaye sharɗa na itikafi yau za ta tarar da yawa lokacin azumi zai zo mutane za su shiga itikafi amma ƙarshe sai zama na babu bambanci tsakaninsa da wanda bai shiga itikafi ba musamman a wanda zamani na social media mutum ya zo ya tashi a masallaci wai zai yi itikafi amma ya shagala da social media whatsapp da facebook sai ka ji ka rasa mai bambancinsa tsakaninsa da wanda bai shiga itikafi ba to ba irin wannan ake magana ba waɗanda fa'idoji ba kowa zai samu ba sai wanda ya kiyaye sharuɗa na itikafi sannan kuma amfani da lokacinka wajen abin da zai amfane ka musamman abin da zai gina ma lahira inda kana zaune a gida lokacinka zai ta tafiya a banza ba tare da ka ce riba a ribar lokacinka ba sannan kuma kana yi wa kanka tarbiya sabawa da wahalhalu da kai kai dai kake kunce a ɗakinka in baka shiga ishi gafi ba amma ka zo ka tare a masallaci kuna da yawa nan damanka wani yana kwanciya a gefenka na hagu wani yana kwanciya haka nan tana kewaye da jama'a jama'a sun kewaye kuma kila za sa za sa muku ka'idoji a masallaci lokaci kaza yayi kowa ya tashi kare ya bacci kila kana so kai bacci amma hana ka za su ka ga wurin dan wahalhalu wanda kuma nau'i ne na tarbiyya domin rayuwar nan yana da kyau mutum ya saba wa kansa kowane yanayi na rayuwa kamar da ake rawaitowa daga sayyidina Umar ihshawshu fa innal hayata la tadu ku yi rayuwa ta kaushi ko da kana da shi wata nan kawai ka saba kanka wahala ko da zaka iya ka ci mai dadi wata nan kawai ka ci mara dadi don kai wa kanka tarbiya to itikafi zai baka dama wato ka sa jikinka ya dan sha wahala kilan in Allah hore ma ta nan ma za ka gane sai ka ga irin wahalar da talakawa suke yi sai ka gode wa Allah subhanahu wata'ala domin wanda yana cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala kullum yana cin mai daɗi yana sa riga mai kyau yana kunciya guri mai kyau yana hawa mota mai kyau sai ma ya manta ma yana cikin ni'imar Allah sai rayuwar ta zama ta routine ya saba da ita baya jin komai ba wani canji yana gari ba komai bane normal dan kullum yana kullum yana cikin jin daɗi amma an da zaka tsara wa kanka wata ran ka ci ba daɗi turin da ka ci ba daɗin ka ci ba daɗin ka sha wahala sai ka tuna cewa ashe kullum da kake jin daɗin kake jin daɗin kuma kana ji mai daɗin ashe kana cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sannan dama ce musamman wanda zai gabe wata ramadan goma ƙarshe dama ce mutum ya dace da daren da zulqadr kaga ka sani a masallaci da kai ana tahajjud ana qiyamul layl ta abubuwa dama ce da mutum zai dace da daren lailatul qadr kuma dama ce da mutum zai wa kansa tarbiya akan ikhlasi da sauransu saboda haka duk wata ibada da musulunci zai sha'arta idan mutum ya tsaya yayi da kyau akwai amfani da zai samu to wannan kadan kenan da cikin hikimomi da fa'idoji da malamai suka hango a waɗanda mutum zai same su idan ya shiga itikafi amma hakan ba zai samu ba sai ga wanda ya kiyaye sharruda da ladubba na itikafi shi kadai zai samu waɗannan fa'idoji da ka'idoji malam yake cewa bayan yake babu fil itikafi wal itikafu itikafi min nawafil khair yana daga cikin nafilfilu na alkhairi mana ayyuka na alkhairi nawafil jam'u nafila nafila ma'ana ibada wacce take ibada wacce take ba wajiba ba nawafil alkhair a gurin malikiya a ittihad bai kai matsayin sunna ba mandubi mustahabi suke cewa a gane amma an ka duba ka'ida ta malikiya da suka ce sunna shine abin da manzon Allah ya dawwama akai kuma yana yin sa ya bayyana shi a cikin jama'a to in ka dubi ka'idan nan wadannan sharra guda biyu abin da manzon Allah ya dawwama akai kuma yana yin sa a cikin jama'a itikafi manzon Allah ya cika wannan sharadi ko bai cika ba ya cika tunda mazana itikafi a masallaci ke jama'a sun san yana itikafi yana yi ana gani kuma duk shekara yana yi in ga sharuɗa guda biyu ma da malikiyar suka faɗa me ya yi ya tabbata to sha sa imam ibn arabi daga cikin malaman malikiya yana ta itikafi sunna ne an gane wasu suke cewa sunna ne a wajen ramadan a wajen ramadan kuma mustahabbi ne wani Allah ya hali wannan istilahi ne na malamai yana da kyau mutum ya fahimci istilahin malamai amma da itikafi ya tabbata daga sunar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba wajibi ne wal itiqafu min nawabil alkhair yana daga cikin ayyuka na alkhairi na ibada wal uqufu sai malai yake tarihi ita wal uqubu al mulazam itikafi an doko daga al uquf uquf kuma al mulazama kamar da muka yi bayani wannan ba da cikin manhajin malam ba ba kullum ne yake wannan ba da yake rubutu ne kawai yake da abin da ya fado kansa ya ga cewa yana da fa'ida sai ya kawo an fahimta wani tarihi ne lugawi ya kawo amma in ka zo tarihi اصطلاحي الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل ما الاعتكاف ولا اعتكاف إلا بصيام باب اعتكاف سيد أزمي معناه شرعي na itikafi shine mutum ya zama to yana azumi in babu azumi a bakinka ba za ka yi itikafi ba wannan ita ce fahimtar malikiya da wasu mazabata da kuma irin su hanafiya riwaya daga imam ahmad har da wasu sahabbai babu itikafi babu azumi babu itikafi sun kama hujja da dalilai daga ciki fadin allah subhanahu wa ta'ala أحل لكم ليلة صيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد suka ce wannan ayar gaba ɗaya tana magana ne akan mai azumi cikin wannan sai Allah ya kawo maganar itikafi to wannan na nuna cewa ba a yin intikafi sai da azumi a gane amma ɗaya daga cikin malamin malikiya arrajiraji yawa mudawwana sharhi yake cewa wuce malaman mazhabar mu suna kafa hujjar da wannan aya wajen tabbatar da cewa azumi sharadi ne na itikafi amma ke cewa wannan ayar ba ta nuna cewa za ka yi itikafi ka yi azumi sharadi ne ya zama da azumi sharadi ne wannan ayar ba ta nuna a gani dalilin su na gaba shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafi amma ba a taba samun manzo Allah ya itikafi ba ba ba azumi ba kamar yana bayyana aya ce a aikace kuma sun kafa hujja da hadisin sayyidina Umar hadisin ya zo a cikin sahihi Bukhari da Muslim amma riwayar da malikiya suka kafa hujja da ita wadda riwaya ta zo a cikin sunan Abu Dawud sayyidina Umar ya tambayi manzo Allah bayan mun yi musulunta ce muna jahiliya na yi bakance cewa zan yi itikafin dare ɗaya a masallacin ka'aba amma ban samu na yi ba har hannun musulunta to sai manzan Allah ce da shi wato ka cika bakancenka ba auku bi nazari haka ya zo a cikin buhari da musulunta amma a riwayar abu dawud manzo Allah ce da shi i'taqif wa sum ka itikafi kuma kai azumi wannan kamar da malamai suke cewa nassun sarih fi mahallin niza nassi ne karara akan mas'alar to amma kayar malaman hadisi ziyadar da abu dawud ya kawo wasum wannan tsarin bai inganta ba a gurin malaman hadisi a gane kuma idan riwaya ba ta inganta ba ba za kafa hujjar da ita a gane wani shi ne ra'ayin malaman da suka ce babu itikafi in babu azumi babu itikafi wasu malamai kuma suka ce ba sharadi ba za ka yi ka zo da ka yi itikafi a masallaci ko ba ka da azumi ko ba ta azumi a gane daga cikin dalilansu hadisin umar sai na umar wannan yanzu muka ambata yanzu ya tambayi manzan allah a lokacin jahiliya na yi bakance na yi alkawarin cewa zan yi itikafin dare ɗaya masallacin ka'aba ba samu na yi ba yanzu ya za a yi sai manzan allah ce fa aufi bi nazarika ka cika bakancenka dama manzan allah hadisi yake man nazar an yuti allah فليطعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه duk wanda ya yi alkawarin cewa zai wa Allah da'a zai wani aikin da'a ya cika bakancensa ya cika alkawarinsa duk wanda ya yi bakance cewa zai yi sabon Allah wallahi ya alkawarin cewa zai yi kaza sabon Allah kada ka yi an fahimta to shi ne waɗanda suka ce in azumi ba sharadi ba ne ai sai na umar ya ce an a'takifa laylatan na yi alkawarin cewa zan yi bakancin dare ɗaya manzo Allah ce ka je ka cika bakancenka me yake nufi ka je ka yi itikafi dare ɗaya dama as-su'alu akwai kayar da malamai suke bada ku as-su'alu mu ta faɗa a nan ba بارك الله فيك السؤال معاد في الجواب إني نذرت أن أعتكف ليلة يا مطعم ونا معنى شيني فأمر بنذرك معناه اعتكف ليلة كذلك التكا باكن سنكا كي اتكاف نادري لا كما سكتي أسكين دري أكو أزمي إيه بابو أزمي أسكين دري دوني أكي أزمي an bayyana wannan ita ce mahimmin su suka ce ba kuma wani nassi karara sarihi da ya zo inda manzo Allah yake cewa in babu azumi babu itikafi kuma kamar sharadi abin da za a ce masa sharadi idan babu shi ibada ba za ta inganta ba wannan abin ba zai tabbata ba sai da nassi a gane in ka duba ta fuskar dalili waɗanda suka ce wato ko babu azumi za a yi a itikafi zance su yana da ƙarfi gaskiya aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar yana itikafi tare da azumi wannan bai nuna cewa sharadi ne abinda wannan zai nuna shi ne an fi so mustahabbi ne babu shakka an fi so mutum ya yi itikafi da azumi a bakinsa amma idan ya itikafi babu azumi a ce itikafinsa bai yi ba bai samu ladar itikafi wani shi ne ma'anar bai samu ladar itikafi ba bai yi ibadar itikafi ba to kaga wannan yana da wahala an gane saboda haka za a ce dai abin da ya fi mutum ya yi itikafi yana azumi amma ko ya itikafi babu azumi yana da wahala a ce bai da itikafi an gane a hadisi da ya zo la'atuka fa illa bi siyam wani hadisin bai inganta zuwa ga manzon Allah amma wannan ya inganta daga nana Aisha la'atuka fa illa bi siyam babu itikafi sai da azumi wanda fahimta sai ta na na aisha Allah kara mata yarda amma la yasifu marfu'an ila rasulillah zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bai inganta ba an gane sai da alau a hali ɗaya ne azumi zai zama wajibi akan mutum idan ya ce na yi alkawarin zan yi itikafi tare da azumi kaga wannan ya zama mutum mai bakance ne yanzu na yi alkawari na yi wa Allah alkawari lillahi alayya an a'taqifa sa'iman na yi wa Allah alkawari na yi bakance cewa zan yi itikafi tare da azumi kaga anan idan ya yi itikafi babu azumi bai cika alkawarinsa dole ya yi itikafi tare da azumi malikiyar suka ce dole a yi fitafi tare da azumi kowane azumi ya wadatar ba dole sai ka ɗauki niyya dan itikafin ba misali kan watan ramadan watan ramadan ya shigo kana azumi watan ramadan sai kaga kana suka yi itikafi na kwana biyu kwana uku sai kai ba matsala amma azumin da kake yi na itikafi ne ko ba na itikafi bane eh ba na itikafi bane ko za ka yi itikafi ko ba za ka yi itikafi ba dole ne ka azumci wajen ramadan misali inda za ka yi itikafi na wajen ramadan wata na sai kayi niyyar za ka yi azumin litinin da gari ya waye kawai saka ce bari yi ma itikafi ka shiga itikafi yanzu wannan azumin da kayi don itikafi kayi ko don litinin kayi amma zai yi ka yi mai itikafi da wannan wani a gurin wa a gurin malikiya na kawo wannan matsala ce su da suka ce wala atikafa illa bi siyam ma'ana kowane azumi yayi ba dole sai kayi niyya ta musamman kayi azumi na musamman dan itikafi ba an fahimci matsala samara fil khilaf ina samar da khilaf zai bayyana musamman ga wanda za su yi itikafi a watan ramadan malaman da suka ce itikafi sharadi ne a azumi sharadi ne wajen itikafi da malaman da suka ce yin azumi ba sharadi bane na itikafi ga waɗanda za su yi itikafi watan ramadan akwai bambanci tsakanin maganganun guda biyu ko babu bambanci yawa mai bambancin baka bai yi tambaya ta ba baka bai tambaya ba mana abin da nake cewa wasu malamai suka ce yin azumi sharadi ne na itikafi in ba ka azumi ba za ka itikafi ba misali gobe litinin zan yi itikafi a masallaci daga safe zuwa dare a gurin malikiya wannan itikafin ba zai yi ba don me don ban yi azumi ba a gurin wasu malamai ko ban yi azumi ba gobe litinin daga safe zuwa magariba zan yi itikafi a masallaci wannan wajen ramadan ne amma in watan ramadan ne zan yi itikafi mutane suna itikafi kuma wannan sabanin yana da tasiri ko baya da tasiri a cikin watan ramadan eh sam sam ta kowace fuska to ku tuno ta ina zai tasiri wannan sabanin a watan ramadan a wajen ramadan zai yi a fili yake don baka tashi da azumi ma babu itikafi a gurin malikiya tunda wajen ramadan ne amma a cikin watan ramadan ta ina zai tasiri yawan wannan shi ne barakallahu fi misali a goman ƙarshe mutum ya yi rashin lafiya rashin lafiyan da zai hana shi yin azumi kaga a gurin malikiya zai yi itikafi eh ba zai yi ba don me don ya me ya aje azuminsa amma a gurin malaman da suka ce yin azumi ba sharadi ba ne zai iya me baya azumi ba ya da lafiya amma me yana da tikafi a masallaci an fahimta to sha sa fikihu akwai abubuwa muhimmai musamman fahimtar wato mahallu ittifaq ina aka ittifaqi kaga wannan matsalar sun yi ittifaqin cewa idan mutum yayi bakance cewa zai ittifaqi tare da azumi dole yayi me ka wani ittifaqi ina suka samu sabani har kawai yayi niyya zai yi ittifaqi amma bai dora wa kansa cewa zai yi azumi shin dole ne sai ya azumi ko ba dole bane akwai me akwai saɓani ka fahimci inda aka saba sannan ka fahimci dalilansu sannan kuma ka fahimci me yasa suka yi saɓani sababin khilaf sannan kuma ka zo ka fahimci samaratul khilaf me amfanin saɓani me zai biyo baya me abin da zai haifar sannan kuma ka zo kai tarjihi a gane da muka ce abin da ya fi mutum ya itikafi da azumi amma ko mutum ya itikafi babu azumi yana da wahala a ce ba shi da itikafi na wala ya kunu itikafi ba zai kasance ba illa mutatabi'an sai a jere wala ya kuru itikafi ba zai kasance ba illa mutatabi'an sai a jere ma'ana idan ya yi niyyar zai itikafin kwana biyar a goma ƙarshe dole ne su a jere a gane yaushe ne zai yi wannan din idan bai ce a jere zai yi ba hali guda uku ne a gane idan ya yi niyyar cewa zai yi a jere dole ne yi a jere zan yi itikafin kwana biyar a jere daga litilin zuwa litilin talata da rabu alhamis juma'a ka wannan ya a jere zan yi an gane hali na biyu in yace zan yi itikafi a rarrabe zan yi litinin sai laraba sai juma'a yana da dama ya yi mai a jere a rarrabe hali na farko ya yi niyyar cewa a ne a jere a jere zai yi dole hali na biyu ya yi niyyar cewa zai yi a rarrabe ya halatta ya yi a rarrabe hali na uku bai ce a jere ba bai ce a rarrabe ba zai raba ba to a nan ma a gurin malikiya zai yi mai a jere idan yake zai jeranta kwanakin zai dole ya jeranta su idan yake zai raba su ya halatta ya raba su idan ya shiru zai mai zai jeranta su an fahimta suka ce wannan kamar ibada ce da ya ce zai itikafi kamar ya zama wajibi a kansa dole ya yi gama su lokaci guda amma ka'idar wasu malamai in ba ya wajabta wa kansa ba ba zai zamanto da wajibi a kansa ba kamar yake misali zan yi azumin nafila kwana biyar in ba ya yi niyya a jere ba ba zai zamanto ya zamanto zai a jere ba da kwana biyar ya yi su a jere ko ya yi su a rarrabe duk ji kwana biyar da a samu don abubuwan malikiya suka ce su idan yanki zai kwana biyar bai ce a jere ko a rarrabe ba dole ya yi su a jere a gurin malikiya shi ya sama da yake cewa wala ya kuru illa mutatabi'an duk wannan ma na sharuda na yi tikafi kikiyawa kawowa yanzu sharadi nawa aka samu ne guda biyu aka samu kafin na wanda malam bai kawo ba a masanan ne shine anniya inna malamal bin niyyat a samu niyya a samu azumi izamantun mutatabi sai sharari na uku da malam ya kawo wala yakunu illa fil masajid ba a yi itikafi sai a cikin masallatai kama qala Allah subhanahu kamar yadda Allah madaukakin sarki tsakiyar kamar kalan ba kamar yadda Allah yake subhana sarki ya tabbata gare shi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna kada ku sadu da iyali ku sanci iyali kada ku taba iyali alhali kuna masu itikafi a cikin masallaci a gane fil masajid a cikin masallaci kowane irin masallaci Allah bai kayyade ya ce masallaci kaza da kaza ba duk masallacin da yana amsa sunan masallaci mutum zai iya itikafi a ciki a gane ba sai masallaci kaza da kaza ba wannan shafi hata mace ko mace ce itikafi dole za ta yi aina masallaci ba za ta yi a gidanta ba a ɗakinta ba don bai zama ta itikafi ba to shasa mata manzan Allah ba da manzan Allah suna itikafi a masallacin manzan Allah za a dan musu dan rumfa inda ba a ganin su sai su itikafi a masallacin manzan Allah an gane dan Allah ce wa antum akifuna kuma duk hukuncin da ya hau kan namiji ya hau kan mace sai idan wani nasi ya zo nuna cewa ita mace wannan hukuncin bai shafe ta ba sai ma da yake cewa fa in kana baladu in ya zamana wato gari ne fa in kana wani kamar fa in kana baladu ma'ana fa in wujida baladu idan an samu gari dama kana kamar tana zuwa da ma'ana ne wuji da galibi fa in kana baladun idan aka samu wani gari fihi aljum'atu ana sallar juma'a a ciki tunda garuruwa iri iri a kajin malikiya akwai garin da wajibi ne su tsaye da juma'a a kokarin da ba su ci ƙananan ƙauyuka misali ba su kai yawan da ko ka'idar da za su yi juma'a ba amma suna da masallaci na hamsa aukat hamsa salawat amma ba su kai matsayin da za su yi juma'a ba saboda haka inda akwai masallaci a garin za ka yi itikafin ka a wannan masallaci amma ya zama na fa'in bal fa'in kana baladu aka samu wani gari fihi juma'a to ana sallar juma'a a wannan gari to a ina za ka itikafi malam ke cewa fala yakunu itikafu ba zai kasance ba illa fil jami'i sai a masallacin juma'a a gane saboda ne malikiya suka ce wato ka je juma'a wajibi ne asali itikafi mustahabi ne ko sunna ko ba haka ba ka zo ka tare a masallaci kana sunna juma'a ta kubce maka ba zai yi ba idan nuriya da salati min yawmin juma'ati fas'au ila zikrillah saboda haka sai ka yi a masallacin juma'a an gane domin suka ce idan ba ka yi a masallacin juma'a ba ka ji kaya wani masallaci wanda ba a juma'a a ciki to lokacin juma'a ya yi dole ka fita ka je masallacin juma'a kuma idan ka fita a ka'idar malikiya itikafin ka ya baci sai ka sake fara sabon itikafi sabon itikafi to gudun kada itikafin ka ya baci tun farko ka yi mai in ka ce itikafin ka kare baki ka zauna masallaci lokacin juma'a sallar juma'a ta kubce ma ka samu ladan itikafi amma ka kwashi zunubin rashin zuwa juma'a in ka gudun kana gudun karka fara cikin zunubin rashin zuwa juma'a ka fita ka je masallacin juma'a itikafin ka ya baci saboda haka tun farko ka yi ne ka samu masallacin juma'a ka juma'a a ciki wannan shine ka'idar malikiya in ka bar masallaci na hamsa aukat wanda kana itikafi a ciki ka je masallacin juma'a itikafin ka ya baci wanda shine mu'tamad abinda ana fitawa da shi a mazhaba amma wasu malaman mazhaba suka ce a tunda zaka je juma'a ne itikafin ka yana nan ka je ka dawo ka ci gaba da itikafin ka amma abinda ana fitawa da shi a mazhaba in ka fita daga masallaci gaji juma'a to itikafin ka ya baci sai dai ka sake fara ka fara min jari an gane akan abin da malam ya kawo da kan samu asar daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wala atikafa illa fi masjidin jami' Imam Abu Dawud ne ya rawaita cikin sunan wala atikafa illa fi masjidin jami babu itikafi sai a cikin masallacin juma'a amma wannan gawa gawa gawa a wala tikafa illa fi masjidin jami ba a tikafa sai a masallacin juma'a amma akan wa a kan wanda juma'a ta waje ba kai a kan wanda juma'a an mace fa mace za ta yi tikafi dole sai ta je masallacin juma'a masallacin unguwa ko ban gida ko ban gidansu ko masallaci sai ta yi tikafin ta dan me dan babu juma'a a kan to malam da ya kawo fala yakunu illa bil jami'i ga wanda yake sallar juma'a ta hau kansa to shi na aji suke cewa wala atikafa illa fi masjidin jami'in haka ne an samu asar daga Abdullahi ibn Abbas wanda Imam Al-Baihaqi ya rawaito a cikin Sunan Ibn Abbas yake cewa inna abghadha al-umuri ila Allah al-bid'u babu abin da Allah baya so kamar bid'a dan me Allah baya son bid'a shishigi karambani ka zo ka ce wannan abin Allah yana so ka yi ka samu lada in ji wa ka yi shishigi ka yi karambali ka yi abu kaza sau ɗari za ka samu lada in ji wa ka yi sau dubu za a baka lada kaza in ji wa abu kaza ka yi a lokaci kaza za ka samu lada Allah yana son wannan domin ana duk abin da mutum zai ce maka in ka yi za ka samu lada kaza ma'ana Allah yana son wannan abin to ina dalilin ka cewa Allah yana son wannan abin Allah dai bai faɗa a cikin Alƙur'ani ba manzo Allah bai faɗa a hadisi ba sahabbai ba su faɗi wannan ba kai daga ina ka samu kaga akwai shishi akwai karambani akwai wuce iyaka to shafa ibn abbas yake cewa a cikin sunan bayhaqi inna abghad al-umuri ila Allah al-bid'ah abinda Allah baya so ba abinda Allah baya so kamar bid'a wa inna min al-bid'i wace yana daga cikin bid'a al-i'tikaf bil masajid allati fi ad-duri in i'tikafi masallatai na unguwa na gidaje masallatai na unguwa durma na al'ahya karamin gari ne suna da masallaci mutum ya masallaci ya yi kafi a gurin ba masallacin juma'a ba masallacin unguwanni a unguwar ba ko masallaci amma ba a juma'a ka zo ka yi kafi a gurin amma wata unguwar akwai masallacin da ana juma'a ka ki zuwa can to ibnu abbas da wannan yana daga cikin bid'a sabo abu ne wanda magabata ba sani ba an fahimta to wannan dangane da juma'a kenan to ya matsayin itikafi masallaci ne amma ba a sallar jama'a ciki ya halitta ka itikafi a ciki ko ba halitta ba malam bai kawo ba masallacin unguwa ne ko masallacin ne an rufe ba ma sallah ana samun irin wannan masallatan aiki ko saboda an gina wani sabon masallaci a gurin sai aka tare a sabon masallacin aka bar wani tsohon masallacin kai kuma saboda in ka je wancan da akwai jama'a akwai cunkoso ka ci da wannan masallaci ne ba kowa bari yanzu yi kafi a ciki ya yi ko bai yi ba a gurin malikiya bai yi ba me yasa to haka ne gurin malikiya bai yi ba almuhim a malaman da suke ganin cewa sallar jama'a misali malikiya ma suna kawo ba mu kama ba mu kama maganar malikiya ba bari mu kammala tukuna mu kawo wannan matsala illa an yanzira ayyaman sai dai idan mutum ya bakanci kwanaki la ta akudu fiha juma'a kwanakin da juma'a ba ta riske shi ba ta yi shi zai ranar asabar ladi litinin talata da araba alhamis kwana biyar to dole ne sai ya je masallacin juma'a domin kwanakin da ya ɗeba wa kansa juma'a ba za ta mai ba riske shi ba an fahimta abin da suke magana a nan in za ka yi kwanaki ne kuma cikin kwanakin nan sallar juma'a za ta za ta zo ya zarami akan maganar ka idan mutum zai kwana biyar alhamis ladi litinin talata laraba a masallacin da ba sallar jama'a ciki a gurin malikiya zai yi ko ba zai yi ba zai yi to a gurin sauran malamai ba a gurin sauran malamai zai yi ko ba zai yi ba a gurin dukkanin malamai zai yi duk zai yi inda mutum wato kwanakin da zai yi juma'a ba za ta riske shi ba ya halatta kenan masallaci da ba a sallar jama'a ya yi kafi a ciki ya halatta a gurin wasu malamai bai yi ba a gurin malikiya zai yi saboda sallar jama'a sunna ce mu'akkada ba wajibi ne amma a gurin malaman da suna sallar jama'a wajibi ne bai halatta ne ba ka yi itikafi a masallacin da me ba ba sallar jama'a amma gurin malamin da suna ganin cewa sallar jama'a sunna ne za ka iya kai matukar lokacin juma'a ba zai ba zai riske ka ba an fahimta idan haka haka fiqhu matsaloli suna ginuwa akan shi wannan shine al-asl wanda suke da asalin cewa sallar jama'a ba wajibi ne ba za ka kai itikafi a masallacin da ba a sallar jama'a wanda suna da asalin cewa sallar jama'a wajibi ne ba zai ka itikafi a masallacin da ba a jami'i ba a gane so Allah samu dace lokaci ya yi za mu tsaya a nan in Allah ya sati mai zuwa sai mu tashi gaba da malam wa aqallu ma huwa ahabbu ilaina abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu gadar sa gaba daya abin da muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya bi mana gaba daya mu Allah ya wuce mana da zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi أرحم الله سبحانه وتعالى والمسكين من شر ألا يشفق قال المدسوس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك